aya ta Qur'ani kul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad wannan shine abin da mai jawharatu tawhid sai da Ibrahim Lakani yake nuni zuwa gare shi da yake cewa summa zunubu inda naqismani sagiratun kabiratun fasani min واجب بالهاد ولن تقال إن أول الهاد لكن يجدد توبة لما اقترب وفي القبول رأيهم قد اختلف wabil kabuli ra'ayuhum kaditala to wannan hadisin dai da irin sa hadisai da yawa da suka zo irin sa sun fi goyon bayan masu kauli na farko na cewa wanda dai ya tuba a yanke cewa Allah ya karbi tuban nasa in dai ya tuba tubar da take ta cika sharuɗan tuba to Kaba da gabe Huraira Allah da gare shi. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana duba duba wanda idan da na mutum ne sai a ce kamar zuwa mutane biyu da zai zama su mutanen nan guda biyu ɗaya daga cikinsu shi ya kashe ɗaya amma kuma a ƙarshe su duka da wanda aka kashe ɗin da kuma wanda ya yi kisan duk su shiga aljanna wannan shi ya yaƙi ne a cikin tafarkin Allah ƙatala haza qatala hadha fi sabilillah wannan ya fito yaki wato a cikin mutum biyu daya ya fito yin yaki saboda Allah fa kutalu aka kashe shi a wannan yakin da ya fito dan Allah shi kenan ya rage shi wanda ya kisa shi kuma wanda ya kisa sai Allah ya kaddara masa cewa ya tuba ya dawo musulunci ya dawo addini shi ya musulunta shi ma kuma fahimta shido ya shahada ya shahada a kashe shi a wajen yaki in tafarkin Allah wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi kaga da wanda aka kashe da wanda ya yi kisan duk za su shiga aljanna wannan dai an kawo shi ne don a nuna cewa duk laifin da mutum ya alhali baya musulmi idan ya musulunta gaba ɗaya an yafe masa ba za a rike shi da wannan ba al-islamu ya jubbu ma gaba da musulunci ya yanke baki ɗayan duk abin da ya afu kafin musulunci wannan babi ne a cikin haƙuri ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ya ko wa'anda yake sun ba da gaskiya ku yi haƙuri ku yi juriya ku yi haƙuri ku yi juriya ubangiji tabaraka wa ta'ala yake kuma a wata ayar wallahi za mu jarrabe ku ko bayi ko mutane da wani abu daga tsoro da yunwa da tawaya daga rawukan ku yau ku ga an karɓi ran wannan a cikin ku an da kuma dukiyoyin ku da kuma kayan gonar ku duk kwa iya ganin tawaya wannan an aiko muku tawayan ne ba dan komai ba dan a jarraba ku a ga ya za ku yi ya za ku yi sai dai abin da yake akwai kai albishir ga masu haƙuri wanda duk aka aiko masa wata musiba ya haƙuri to wannan musibar sai ta koma ni'ima ce babba a kan a gare shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce dahir dai ana cika wa masu haƙuri ladan su ne ba iyaka ladan haƙuri ba iyaka ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya ce Wallahi wanda aka yi masa laifi ya yi haƙuri ya yafe to haka ɗin yana daga manyan lamurra da ake umarni da zuwa da su. Ubangiji ta baraka wata ala ce, Ya ku wayanda suke mummune duk a cikin lamurran ku gaba ɗaya, ku ringa neman taimako da yin haƙuri da juriya, ku ringa yin haƙuri, ku ringa juriya. kun raimi taimako kuma da yin sallah sallah fusaci ne wato gabawa daga ubangiji subhanahu wata'ala hakika ubangiji subhanahu wata'ala yana tare da masu haƙuri bil auni wan nasari su yake taimakawa su yake saukowa da taimako ubangiji subhanahu wata'ala kuma yace wallahi sai mun jarrabe ku har mu bayyana a fili a cikinku suwaye za su yi yaƙi saboda Allah sai an bayyana suwaye za su tsaya yaƙi saboda Allah sai an bayyana kuma suwaye masu haƙuri masu yin juriya bisa abin da aka umarce su ayoyi wato shi sabaro iri biyu ne akwai sabaro ala ada'il wajibati bawa ya haƙuri bisa ba da abin da aka ɗora masa domin idan ba ya yi haƙuri ba ya jure ba zai iya zuwa da su ba zai tashi da asuba yana jin bacci amma tare da haka ya tashi ya sallah ya alwala wani ma tun kafin asuba yin saboda jin cewa an kwadaitar a tashi a yi ibada da daddare an faɗi halin bayan Allah cewa ga yadda suke gano kalilan minan laili ma yahjaruna وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يبيتون لربهم سجدا وقياما تاشي عبادة ba tare da cewa ya san daɗin kwanciya ya san daɗin baccin amma ya jure ya yi haƙuri ya basu domin ya samu wannan matsayin da aka ambata haka nan za a ce bawa ya azumi kai ya ci abinci ya bar duk abin da yake sha'awa ya san daɗin sha'awar amma kuma ya haƙura ya jure ya yi to wannan haƙuri kenan bisa aikata abin da aka yi umarni da shi da haƙuri wato bawa ya haƙura ya jure ya bar aikata abin da aka yi hani daga gare shi kai ya aikata abin da aka yi hani daga gare shi akwai kuma sabri na biyu shine haƙuri bisa musiba bawa in ya ga musiba ta same shi to ya jure ya haƙuri kada ya yaukaci ya yadda cewa komai daga wajen Allah ne subhanahu wata'ala in ya yadda da haka sai ya zama duk abin da aka saukar masa ya zama alheri ne gare shi. To, ayoyi a cikin haƙuri da bayanin farallar da take cikin haƙuri suna da yawa ƙwarai. Asanta. To, sai. an kafa daga Anas ibn Malik to an abi Maliki an kafa daga abi Malikin shine Haris ibn Asim wanda yake daga kabilar Ash'ariyawa ne Allah ya dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Adahuru sarki shine rabi na imani rabin imani gaba daya kula da tsarki malamai da yawa suka ce wannan ya hada da gusar da najasa daga jiki da tufafi da inda bawa zai ibada ya hada kuma da yin alwala ya hada da wanka ya hada da taimakon inda alwalar ko wankan ba samu ba to duk wannan dai rabin imani ne Fadin alhamdulillahi ta'ala tana cika ma'auni a ranar alkiyama. Kalmar alhamdulillahi guda ɗaya daga bawa in ya zama ya faɗe ta bisa kula da ita zuciyarsa tana gaskatawa. To wannan alhamdulillahi ɗin ta ita kaɗai za ta cika ma'auni. Wadin subhanallahi walhamdulillahi kuwa tamla'ani su biyun nan suna cika ma bai na samawati wal ardi abin da ke tsakanin sama da ƙasa a wata ruwayar tamla'u suna cika tsarin da ke tsakanin sama da ƙasa. Sallah haske ce ga ma'abutanta tun a gabarinsu har kuma zuwa ranar alkiyama. daga hujja ce babba gaba abocinta hujja ce babba ga ma'abocinta haƙuri haske ne haskakawa ne gabawa yana haskakawa ma'abocinsa Qur'ani zai shaida gare ka cewa ka yi riko da shi ka karanta shi yadda aka ce ka karanta ka bi shi yadda aka ce ka bi to zai ma shaida kenan ko kuma ya shaida a kanka cewa ka san Qur'ani ne amma kuma baka karanta shi yadda aka yi neman ka karanta ba baka yi aiki da shi ba yadda ake neman cewa ka yi aiki da shi din dukkan mutane gaba ɗaya kowa aiki yake yi ba wanda ba aiki yake yi ba sai dai wato a wajen aikin kowa yana sai da kansa ne abinda aka sai da kan ne yake bambanta wani sai zama ya sai da kan nasa abinda zai yanta kan nasa shi ya yi ayyuka na kirki koko mai halakar da kan nasa wani ko sai zama ya sai da kan nasa abin da yake zai halakar da ita ne muslim ne ya ruwaito wannan hadisin an taba daga hadisa idil hudiri shine sa'ad ibn malik ibn sinani hudiri Allah ya dagare shi cewa wasu mutane daga mutan Madina shi Abu Sa'id al-Khudri wato yana cikin sahabbai waɗanda yake sun ruwaito hadisi dubu ko fiye da dubu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine na bakwai din su wato a cikin su shine yafi karancin ruwaya amma shi ma da ya ruwaito fiye da hadisi dubu da ɗari ɗaya bayan sa sai Jabir ibn Abdullahi mai hadisi dubu da ɗari biyar da wani abu to Hanna na san cewa su mutane min al-ansari daga mutanen Madina sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su sannan suka sake tambayar sa dai ya sake dauka ya ba su har ya zamo dai ba su kyale shi ba sai baki ɗayan sai da ya zama baki ɗayan abin da yake wajensa ya gari sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su yayin da ya ga ya ciyar da baki ɗayan abin da yake hannunsa abin da duk ya kasance na alheri a hannuna abin da ya kasance na dukiya a hannuna ba zan ɓoye shi ba in ce zan ajiye daga gare ku tun dai akwai baku zan yi wanda ya ƙoƙarin kamewa Allah zai taimake shi bisa kamewa wanda ya ƙoƙarin wadata ta zuci Allah sai wadata shi wadata ta zahiri sai Allah ya wadata shi wadata ta zahiri wanda ya yi juriya Allah ya ba shi iko bisa yin juriyar wanda ya kokarin ya jure sai Allah ya ba shi iko bisa juriyar kuwa. Ba a yi kyauta ga wani ba, duk irin sufofin da ake bayarwa ga bawa wanda suke na alheri, to gaba ɗayansu ba wata sufa da za a bashi wadda yake tafi, wadda yake tafi yalwa, daga a ce an ba shi haƙuri haƙuri shi ne matattarar duk dabi'o'i na kirki wannan hadisi buhari da muslim sun ruwaito shi an kama daga biya haya shi ne suhaib ibn sinanin allah dagare shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kai mamaki kwarai ga lamarin mummuni shi mummin lamarinsa baki daya alheri ne gare shi lamarin mummuni gaba daya alheri yake komawa ga mummuni ba wanda ya samu wannan matsayin ko in ba mummuni ba mummuni ne kawai ya samu wannan matsayin shi mummuni yadda siffarsa take idan abin da yake mai faranta rai ya same shi sai gode wa Allah sai koma ya dubin girman ni'imar da Allah ya masa ita godiya ga Allah wannan sai zamo alheri ne gare shi ni'imar da aka yi masa ta zamo sababin ɗaukakar darajarsa har wajen Allah ya wannan ya zamo kenan shakiru kenan gani shakiru mawadaci wanda yake mai godiya in kuma abin ki ne abin da yake tsanani ne ya same shi sai juriya ya yi haƙuri wannan haƙurin nasa sai ya zama alheri ne gare shi fiye da a ce da yalwan ma aka bashi muslim ne ya ruwaito wannan hadisin to lokacin yayi to alhamdulillah Allah ya ba mu ikon yin haƙuri Allah ya ba mu ikon godiyar kuma a matsayin godiyar inda ake neman godiyar daga gare mu Allah ya ba mu ikon tsayawa da godiyar tsaya godiyar ko ta hakika wadda aka ce ita ce sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi alaihi ila ma kulika li ajalihi to alhamdulillah Rahman Rahim an karbo daga Anas bin Malikin Allah da gare shi yace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa yayi nauyi sai ya zama tsanani ya kan rufe shi tsananin ciwo ya kan rufe shi sai Fadima da wato wannan dan ɗaukaka darajarsa ne yadda dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a shaddun nasi bala'an al-anbiya usummal amsalu fal amsalu ba wanda mudda rashin lafiya ya fi tsani gare su irin annabawa sannan kuma gwargwadon fifikon mutum haka akan ga rashin lafiya ya tsananta gare shi yau ta dan rajulu ala qadar dinihi akan gama mutum da bala'i ko da ciwo saboda daukakar addininsa to sai fadima ta ce ya abin da yake damun mahaifina sai manzon Allah da ya ji ta yace da ita bayan yau ba wani abin da zai sake damun babanki kuwa ba daga yau ba wani abin da zai sake damun babanki wato wannan kamar yana nuna mata cewa da wannan rashin lafiya ta sa Allah zai karbi ransa ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa sai Fadima ta ce ya abata rabban da a ya amsa Ubangiji da ya kiransa. Ya abata. Ya abata. Aljannar dawama maɗaukakiya ita ce makomarsa. Ya abata. Nan a muna ba da labarin mutuwarsa ga Jibrilu. Yadda aka binne manzo sallallahu alaihi wasallama sai Fadima ta ce Allah ta gare ta.
abin an kusa kun an ji a so ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jawaba yanzu zuciyarku ta yi daɗi a ce kuna tura turbaya kan manzo sallallahu alaihi wasallama Buhari ya ruwaito wannan wato Anas bin Malik da take fadawa bai amsa mata ba bai amsa mata ba da ya amsa mata da sai ya ce ai mu ma zuciyar mu bace dadi da haka ba sai dai umarnin sa muke cikawa umarnin sa ne muke cikawa amma ba wai dan zuciyar mu ta yi dadi ba to
wani abi wani abi zai yi kabu daga bai zaidi shine Usama ibn Zaid ibn Harisata bararren manzo sallallahu alaihi wasallama masoyinsa dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi asali zaidun harisata bawa ne na sayyidatuna Hadija ta baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama to ah, shi balarabe ne Am, sai mutanensa wato daga Banu Kalbi sai yan uwansa suka ji labarin cewa ga inda yake ga inda yake bauta suka zo suka same shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce mu abin da muke so sannan namu duk abin da za mu baka mu baka amma ka kyale mu mu tafi da shi sai ya ce a wannan ni mai sauki ne game da wannan ɗana ku in yana so ya bi ku ya bi ku ba sai kun bani komai ba in yana son ya zauna a wajena ya zauna in ba zan ce dole sai ya bi ku ba tunda shi ya zaba ya kiran zaidu ya ce ka san wayannan ya ce eh, wannan shi ne wani nawa wannan ubana ne wannan kanin ubana ne wannan kuka kaza nawa ne ya ce to sun zo ne game da magana ka san zaman da muke da kai in kaga za ka bi su ku tafi ka bi su ku tafi in kuma kaga za ka zauna a waje na shi kenan sai zaidu ya ce ni ba wanda zan ba a duniyan nan ba kai ba sai wannan yan uwan nasa suka tafi suka bar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tunda ko kai min haka ka fifita ni akan danginka akan iyayenka da danginka to na shaidar da jama'a cewa kai ka zamo ɗana ka zama ɗana za ka gaje ni zan gaje ka sai ya zama tun daga sannan ana ce da shi zai dubnu muhammadin haƙi zuwa lokacin da Allah ya saukar da ma kana muhammadu na ba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa hataman nabiyyin to sai kuma ya koma ana kiransa zai dubnu harisata yanda sunansa yake na asali shi dai a cikin sahabban annabi ba wanda aka faɗi sunansa a fili a cikin qur'ani sai shi zaidu saboda wannan yanda ya fifita zama da annabi sallallahu alaihi wasallam duk sauran sahabbai ba wanda aka aka- aka ambaci min min- man gairu zaidi min sahabin qalla yanda mai manzumatu tafsiri yake faɗa man gairu zaidin wanda yake ba zaidu ba min sahabin daga sahabbai a ga an faɗe shi a qur'ani kalla babu babu zaidu shine kawai aka faɗi sunansa a fili to to shine wato ya haifi wannan usamatu din sai ya zama usamatu din nan ya tashi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana son sa yana saboda uwarsa ummu aimana ita ma duk gidan annabi ce sallallahu alaihi wasallama ita ce wadda ta fata na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama usamatu annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hakkinsa usamatu a hakkun nasi ilayya ma ha sha faɗi mata wala gaira usamatu duk a mutane na fi son sa fiye da kowa aka ce ko faɗi ma bai fitar ba ko watanta to wannan hadisi an karɓo daga gare shi wato shi wa fati shekara ta hamsin da takwas ko ta hamsin da takwas daga hijira to shi zai dudun ya ba lalle ya girmi annabi ba um, ba lalle ya girmi annabi ba um,
Bala.
ya ce Na'am, Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko gare shi ba faɗi wacce ce ba wasu da yawa suka ce ko dai zainabu ce matar abul'asi wasallam. Inna buni ce hakika ɗana kira hakika yana halin fitar rai to shi ma wasu suka ce yadda zahirin yake namiji ne dan kenan to ta ya zamo muhsinu ne muhsinu wato ya zama wadda ta aika din fadima ce kenan tunda ta haifi da muhsinu wanda ya yi wa fati tun yana karami tun yana karami bayan hassan da husain akwai muhsinu da ta haifa wanda ya yi wa fati yana karami wasu kuma suka ce a rukayi ya tuce matar sayyidina usmanu ita ce ta aiko wannan maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa dan nata ya zamo wato Abdu- abdullahi shi sunansa shi ma dai wa fati yana karami wasu kuma suka ce ita zainabu din ce da aka ce dan wato ana nufin jinsin da shi yasa ta yi mace ce wato ya zama umamatu kenan yadda umamatu wadda yake ta rayu daga baya cewa a yanzu tana halin mahutarar ta ta isa halin fitar rai ba lalle rai nata ya fita ba ba lalle ta fita a sannan ba domin da yawa akan samu mutane wayanda yake sukan kai wannan matsayi ya sa mutum ya suma ya suma ma amma kuma daga baya ya dawo ya rayu ya dade a duniya ya dade a duniya shi a hanshe yasa suka ce wannan cewa ta ya kai yana halin fitar rai ba wai lalle ran ya fita a sannan ba ta ya zamo Allah ya girmama annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da aka bai dan ya rayu um, saboda ganin abin da ya ya fi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na daga tausaya wa wannan yaron ko wannan yarinya ya zamo aka aka aka bar yaron ya rayu ya dade kuma a raye inda ita umamatu daga baya sayyidina ali ya aure ta bayan wafatin halatta sai da tuna Fadima. Fadima sanda za ta yi wa Fati ta yi wa Sayyidina Ali wasiya cewa in ta mutu to ya auri yar kan yar yar uwarta irin yar iyayarta ita ce umama to yar Zainabu. To ashadna ka zo ka zo fa arsala ahya na fa arsala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wajen yan nan tasa salamu yana gaishe ta qulu yana cewa da ita yana bin irin inna lillahi da ma hada cewa duk abin da Allah ya karba daman nasa ne wala huma abin da ya bayan nasa ne shay'in inda yaqulu ajabin musamman me ya Allah ya riga ya rubuta lokacin da zai afku al-tasbih shi yasa abin da za ta yi ta yi haƙuri wal tasbih ta nemi ladan abin da ya same ta wajen Allah arsalat ilayhi sai yan nan da ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta sake aiko masa wa alayhi ta nemi masa magiya shay'in cewa lalle fa ya je ya je فقام sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi أبو سعد بن عبادة alhali Sa'd ibn Ubadata yana tare da shi
ومعاذ da بن Mu'adh ibn Jabal شعبة بن كعب da Ubay ibn Ka'ab زيد بن ثابت da Zaid ibn Sabit ورجال رضي الله da wasu mazaje da yawa da yawa ina wanda aka faɗa gaba ɗayan su ba ƙurashi duk mutanen Madina ne duk wannan manyan sahabban annabi ne kuma mutanen Madina ba mutumin Makka a cikin su su waɗannan da aka faɗi sunayen su a fili sai dai ko cikin waɗanda aka ce rijalun din la'alla ko akwai wanda yake muhajir makki
ورجع إلى رسول الله صلى الله ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je gidan sai aka dago yaron aka kawo masa عليه وسلم فقعده في يده manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yaron a cinyarsa نفسه دفع فوجه alhali numfashin yaron tana ta girgiza قالت عيناه sai idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zubda hawaye أنصاري sai Sa'ad ibn Ubada ta yace da shi "Mm, ya Rasulullah ya kuma hawaye قال sai manzo Allah yace هذه رحمة wannan tausayi ce da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta a zukatan bayinsa في رواية da wata ruwaya خروج ما شاء a wannan tausayi ce wadda Allah ke sanyawa a zuciyar wanda ya nufa daga bayinsa وإنما يرحم الله من عباده رحمه ruhama a dahiri dai ubangiji yana jin kan masu tausaya wa halitta ne a cikin bayinsa wanda duk yake ya samu rahamar Allah ya sami jin kan Allah to ya tausaya wa bayin Allah واتقوا الله wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi ومعنا تقاضوا ma'anar ta kawo da ya zo a wannan hadisi تتحرروا tana mummutsawa tana raurawa وعن صحيح an karbo daga sahabin Allah ya dagare shi أن رسول الله cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce كان ملك في من كان قبلكم an yi wani sarki a cikin al'ummun da aka yi kafin ku كان له سائر yana da wani matsafi فلما كبر yayin da ya girma قال للملك shi wato matsafin nan ya ga ya tsufa ya tsufa sai ya ce da sarkin إني قد كبرت hakika ni yanda kake gani na tsufa فبعث إلي غلاما shi yasa abin da nake ganin shawara ka aiko min yaro matashi in وألهمه السحر ya so in sanar da shi yanda ake tsafin فبعث إلي غلاما sai sarkin nan ya aika wa matsafin nan wani yaro وألهمه yana koya masa zafin.
وكان في طريقه Mhm, أصدقا mhm. Ya- Ya akwai wani kahinu, rahibun, akwai wani mai ibada fi dariki akan hanyar yaron nan iza salaka idan ya tafi wajen mai ba musahirin nan matsafin nan.
فقعد إليه To shi yaron nan an aike shi ya tafi wajen matsafin in ya zo ya tada mai ibada sai ya zauna a wajen.
وسمع كلامه Yana jin zancen mai ibadan nan.
فأعجبه sai maganan nan da yake ji daga bakin mai ibada ta kayatar da shi وكان إذا أتى الساجر ya kasance idan ya je wajen matsafin أمر بالراهب sai ya huce ta wajen mai ibada فقعد إليه ya zauna a wajensa فإذا أتى الساجر idan ya je wajen matsafin أبوه sai mai matsafin ya doke shi ya ce ya ka daɗe baka zo فشكى ذلك إلى الراهب da ya dawo sai ya faɗa wa mai ibadan nan cewa kaga zaman da nake a wajen ka ina so kwarai amma kuma inda ake tura ni wajen wanda ake tura in ya ga na daɗe duka na yake نعم. فقال sai mai ibadar ya ce da shi يا عشيش الساجر idan ka zo wajena ka zauna ka tafi wajen matsafin ya zamo kana jin tsoron zai doke ka dan ganin ka dade حبسني أهلي ka ce da shi ai a gida ne aka tsare ni ba banni na taho da wuri ba idan kana jin ka komo ka dawo kuma daga wajen matsafin ka zo wajena ka dade dan ka koma gida da ka koma gida kana jin tsoron za a ce ya ka dade ba ka dawo da wuri ba حبسني ka ce ai matsafin ne ya tsare ni ban taho da wuri da bai bari na taho da wuri ba daga wajensa بينما هو على ذلك wato daga nan aka san cewa a, ita magana babba abin duba a ciki manufarta kaga wannan shi mai ibadar yadda ya faɗa masa ya faɗa ba yadda ya abu ba ne to amma amfanin zamansa a wajensa ai zai ceci ransa ne gaba ɗaya kenan idan ko ya bar shi da zuwa wajen matsafin zai halaka ne gaba ɗaya shi ko ai babban abin duba ceton rai A, ƙarya laifinta tana bata mutunci ne laifin ƙarya cewa tana tada mutuncin mai yinta shi ko barin addini gaba ɗaya zai jefa wanda ya shi ne a cikin wuta wanda da yake bai da addini ai yana cikin wuta to kuma dama an faɗa ai abubuwan da shari'u suka zo da a kula da su abu guda hudu ne ko an guda biyar ne ko guda shida na farko a kula da addini sannan na biyu a kula da rai sannan na uku a kula da hankali sannan eh, na hudu a kula da dangantaka sannan na biyar da shida shine a kula da dukiya da kuma mutunci to shi yasa kula da addini gaba yake ai da kula da mutunci Eh, shi yasa nan shi wannan mai ibadar ya nuna masa ya koya masa ƙaryar ma da zai yi a zahiri wadda zai zamo sababin tsiransa to
وبينما هو على ذلك ga maka shi yaron yana bisa wannan أتى على دابة yana bisa wannan tsarin in ya zo sai ya tsaya wajen mai mai ibadan nan in ya je wajen mai tsafi ya dade ya baka zo da wuri ba a gida ne ba a bari na taho ba da wuri in ya koma ya tsaya wajen mai ibada bai- ya dade bai kan ya je gida in ya je gida ya ka dade baka dawo ba ai mai tsafin ne ya tsaye da ni to yana kan haka iza ta alada batin sai wata ran ya je ya tadda wata katuwar dabba نعم قد همست الناس ta hana mutane wucewa ba wanda ya sai je kusa da ita قال sai yaron nan ya ce يوم ألم السائل أحمد أي الراهب a yau kam zai bayyana gare ni a fili matsafin nan ne ya fi koko mai ibada
فأخذ حجرا sai ya ɗauki dutse قال ya ce اللهم ya ubangiji إن كان إن كان أمر الراهب أحب إليك idan lamarin mai ibadan nan ya fi soyuwa zuwa gare ka سعيد daga lamarin mai tsafin nan matsafin nan قل هذه الدار ka kashe wannan dabbar أيدي الناس har mutane su samu hanyar wucewa معها ya jefi wannan dabbar da dutsen nan فقتلها ya kashe ta kuwa nan take dutse yana zuwa yana samun ta sai ta mutu ولا الناس mutane suka ta ci gaba da wucewa فأتى الراهب ya je wajen mai ibadar فأمره ya ba shi labari kaji kaji yadda aka yi a hanya yau قال له الراهب sai mai ibadar yake da shi أي بني ya ɗana اليوم أخرج مني kai kam a yau ka fi ɗaukaka ma daga gare ni قد بلغت تلك الأعلى Da a lamarinka ya kai abinda nake gani abinda kake faɗa min yanzu وإنك ستبتلى kai ko tun da matsayinka ya kai haka ba makawa za a jarrabe ka فتبتليك idan an jarrabe ka فتدل علي kakkace za ka shiryar a kaina kakkace ni na koya ma
وكان الغلام yaron ya kasance يقول أكمها da- tun daga wannan wakacin yana warkar da wanda aka haifa makaho أمرك da wanda yake mai albaras يداوي الناس yana yi wa mutane magani سائر الأدوات daga sauran cuce-cuce فسمع لي wato kaga wannan duk karama ce shi yaron aka bashi karama ce aka bayar ga shi wannan yaron Ah, shi shi yasa malamai da yawa na ahlus sunnati suka tafi akan cewa duk abin da aka bayar mu'jiza ga annabi to ta yi a bada shi a matsayin karama ga wali inda wannan ibra'ul akamahi wal abrasi ai yana cikin mu'jizozin annabi isa Mm, wa ibra'ul akamahi wal abrasa bi iznillah wa bil mauta bi iznillah amma aka bayar kuma ga wannan yaron wanda shi ba annabi bane amma ta fuskar karama Eh, shi yasa ashe a karamomin waliyai gaskiya ne kuma da abin da yake tabi ya zama mu'ujiza ga annabi to tabi ya zama karama a bada shi ta fuskar karama ga wanda yake ah, wali shi yasa nan malamai suka ga raunin zancen dan kushere da ya ce karamar wali ba ta kaiwa ga matsayin a ce an samu ɗaba da uba ba Mm, wato wato kila kal bashari bilanti hai li waladin biduni walidin wa ma ashbahu kila wa hadha al mu'tama to wannan kauli an yi raddi da yawa a kansa to نعم ولا أبرص mm, yana warkar da wanda yake mai albaras قل يداوي الناس yana yi wa mutane magani daga baki ɗayan cuce-cuce سمع لي سبيل وليك sai wani abokin zaman sarki ya ji labari قال برعية da ya kasance ya makance فأتاه ya je wajen yaron بهديمة eh?
بهدايا da kyautoci masu yawa قال sai yaron ya ce da shi ما هاهنا لك اليوم duk ah, to fakala sai shi wazirin sarkin abokin zaman sarkin ya ce da yaron ma hauna kaga abin nan duk da na kawo laka naka ne ajma'u gaba daya duk abin nan da na kawo naka ne أنت شفيتني idan ka warkar da ni قال sai yaron ya ce da shi لا أجد أحدا ni da kake gani ba na warkar da daya ba ni da ikon in warkar da daya إنما يشفي الله Allah subhanahu wa ta'ala shi ke warkar da wanda ya so ya warkar آمنت بالله in ka yi imani da Allah عبد الله sai roƙi Allah ya ya warkar da kai ka komo gani da mai gani ganin ka ya dawo آمن بالله تعالى shi ko wazirin sarkin nan abokin zaman sarki da jin haka sai ya ce ya yi imani da Allah شفاه الله تعالى nan ko take Allah ya warkar da shi ganin sa ya dawo فأتى الملك sai ya je wajen sarkin فجلس إليه ya zauna wajen sarki وكان يجلس kamar yadda da ta yake zama kafin ya makance قال له الملك sai sarkin ya ce da shi من رد عليك بصرك waye ya dawo ma da ganinka قال ربي sai ya ce ubangiji na قال أخبرك sai sarkin ya ce da shi a to kana da wani ubangiji ba ni ba ashe قال sai wa- a, abokin zaman sarkin ya ce da shi وربك الله ai da ni da kai gaba ɗaya ubangijinmu Allah فأخذه sai sarkin ya kama wannan abokin zama nasa لم يزل يؤذب bai kushe ba yana ce masa azaba فدل على الغلام har sai da ya nuna yaro cewa ga yaro fa shine ya nuna masa ya faɗa masa haka إلى da aka zo da yaron قال له الملك sarki ya ce da shi أي بني a ya ɗana قد بلغ من سيرك جبريل لك ما حولك ashe yanzu ka koyi tsafi ka gwanance har ka kai matsayin kana warkar da wanda yake makaho da mai albaras وتفعله kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza قال sai yaron ya ce da sarkin إذا أشفي أحدا ni da ka gani ba na warkar da kowa إنما يشفي الله ai Allah subhanahu wata'ala shi ke warkarwa فأخذه sai ya kama yaron sarki ya kama yaron Ya- bai kushe ba ne masa azaba فدل على الراهب har sai da ya cirar masa mai ibada إلى الراهب aka je aka taho da mai ibada له aka ce da shi في عن دينك ka bar addinin da kake yi قال sai mai ibada yake بدأ بالمنشار a sarki ya ce a kawo zarto ووضع المنشار aka a ɗora z- zartan في مخرج رأسه a tsakiyar kan mai ibada شكه aka tsaga ya zama ana sa zartan nan ana yankawa har sai da ya dire حتى وقع شكه har sai da ya zama ya faɗi bari biyu wannan barin hagu wannan dama ثم جاء بجليس الملك sannan aka kawo abokin zaman sarkin قيل له aka ce da shi دينك ka bar addinin da ka shiga فأبرأ sai shi ma yake ووضع المنشار aka ɗora zarto في رأسه a tsakiyar kansa فشكه a aka tsaga shi zartan nan ya tsaga shi gida biyu حتى وقع شكه har ya fasa guda biyu suka fada a kan kasu ثم جاء بالغلام sannan aka taho da yaro إلى رأسه aka ce da shi ka bar addinin da kake فأبى sai ya ki فدفعه daga wannan da yawa to yana nuna mana matsayin riko da addini cewa duk wahala in dai ka san addinin da kake kai gaskiya ne to kar ka taba raurawa dan ga wayannan abin da duk suka gani amma bai sa sun yi wani darba game da addinin su mutum yana je yana gani za a sa zarto a kansa ta yankawa har sai an ji amma kuma a ce ba addini in ba haka ba za a yi masa kamar wannan ya ce shi ba zai bari ba Ah, to matsayin riko da addini kenan mutum ya san abin da yake kai gaskiya ne kan wani abu ya tsorata shi to aka zo da yaran فأبى aka ce da shi ka ba addinin da kake yace yaƙi فدفعه إلى نفر من أصحابه sai sarki ya miƙa yaran nan zuwa wasu jama'a daga jama'a mataimakansa قال ya ce da su إلى جبل ku tafi da shi zuwa dutse kaza da kaza wani katon dutse ne a ƙasar فأسأل به الجبل ku hau da shi can tsororuwar dutsen فإذا أنت فإذا فإذا بلغتم idan kun kai tsororuwar dutsen فإن رجع عن دينه to ku tambaye shi in ya yarda ya bar addinin nan nasa ku kyale shi ku dawo da shi فإذا idan ko bai yarda ya bari ba أدركه ku jefo shi daga kan dutsen na gode mutanen nan suka tafi da yaran da ido suka hau kan dutsen da shi kaya ya yace na kuma Allahumma fini ma shi da ya ubangiji ka ije mun wayannan bayi da abin da kake so na fara jaba cewar jaba sai dutsen ya raurawa da su na sagado suka fado ya yamshi shi yaron ya dawo shi kadai yana takawa har wajen sarki sarki ya ga yaro shi da aka hada da wasu wanda za su kashe shi ya dawo yaro ya dawo amma su ba su dawo ba sai sarkin ya ce da shi a ina wa'anda na hada ka da su me suka yi sai yaro ya ce da shi ai Allah ya wa ya isa mun lamarin su Allah ya kashe su ruza ya raurawar da su sun mutu can sai sarki ya sake kiran wasu jama'a dai daga mutanensa aka sake ba su yaron nan ya ce ku tafi da shi ku dora shi a cikin jirgi na ruwa ku shiga tsakiyar kogi da shi in ya yadda ya dawo daga addininsa shi kenan ku dawo min da shi idan ko bai yadda ya dawo daga addinin nasa ba ku jefa shi a cikin ruwa suka tafi da shi ya ce yaron ya ce ya ubangiji ikilin ka ije min wa'annan mutanen da abin da kake so da abin da ka nufa shikenan sai jirgin ruwan ta kife da su su dukkan su wanda suke cike suka dulmi a ruwan shi ko yaron ya tako a cikin ruwan ya fito haka ya zo wajen sarkin yana tafiya sai sarki ya sake ce da shi ya aka ya kuka yi da mutanen da na haɗa ku sai sarkin ya ce sai yaron ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya izam ya isan min lamarin su sun dilme gaba daya a ruwa sai yaron to ko ko kana nan lokacin yayi ko to sai a tashi ka alil maliki hadisin yana da tsawo kuma yana da fa'idoji da yawa sai dai wasu fa'idojin saboda dogon wakati ke tare su muke to alhamdulillah Allah ya amfane mu da abin da muka ji Allah ya ba mu tabbata bisa tafarkin gaskiya na albarka na sallallahu alaihi wasallam da su waɗanda suka kai shi da yaron da zan iya kashe ka sai yaron ya ce da shi ka tara mutane a tudu a fili guda ɗaya ka daure ni ka tsire ni bisa kuturturar dabino sannan ka ɗauki kibiya daga cikin kwarina sannan ka aje wannan kibiyar a tsakiyar baka baka da yake nawa sannan ka ce bismillahi rabbil gulami sannan ka harbe ni da wannan kibiyar kai idan ka aikata haka za ka kashe ni da haka za ka sami ikon kashe ni kawai sai sarkin ya tara mutane a fili ɗaya ya tsere shi akan wannan kututturan ثم أخذ سهما sannan ya ɗauki kibiya daga cikin kwarin yaron ثم ورع السهما sannan ya ɗora kibiyar a tsakiyar bakan yaron ثم قال بسم الله sannan ya ce bismillahi rabbil gulami ورماه sannan ya harbi yaron فأصاب في كله sai ko kibiyan nan ta fada a kayakayansa a fuskar sanin wajen hanja wajen kunnensa فورع يده sai yaron ya ɗora hannu akan kayakayan nasa wato saboda tsananin zafi sai ya mutu فقال الناس mutane da suka gata sai suka ce amanna bi rabbil gulami gaba ɗayan wajen aka rude amanna bi rabbil gulami kawai mun yi imani da ubangijin yaran nan wanda yaran nan yake bauta lalle gaskiya فأتي ne الملك aka je wajen sarkin aka ce da shi أرأيت ما كنا ما كنت تخذلت "Ah, kaga abin da kake kiyaya والله لدل بك ya saukar gare ka mutane sun yi imani abin da kake gudu mutane su yi imani da shi ya wannan ubangijin yaran nan to gashi ko yanzu mutane duk sun yi imani da shi أن لدل بك حذرك abin da kake kiyaye abin da kake tsoro ya afku gare ka فعمل الناس mutane sun yi imani فأمر أن بالوجود sarkin nan sai ya yi umarni da babban rami في أبواب السفر a ko- a gefen ra'an hanyoyi وكنت aka haka ramummukan وأؤمن فيها النيران النيران aka rura wuta ya ce a cikin wannan ramummukan قال yace لم يأتي أديني wanda dai ya ki dawowa daga addininsa محمد فيها ku kusa shi ku jefa shi a cikin wuta أو قيل له ko an ji aka ce da shi اتعامل a a ce da shi igitahim ka je ko ka bar addinin ka ko ka shiga wutan nan فعلوا suka aikata haka ko aka haka ramin muka aka tara itace mai yawa aka hura wuta a cikinta تابعت امرأته har sai wato ana ta kawo mutane suna ta fadawa mutane a maimakon su bar addinin su sun gwammace su shiga wuta har sai da wata mace ta taho معها سبيل tana dauke da yaro wani jinjirin yi nata فتبعثت sai فيها sai ta ja da baya daga ta fada da ta zo ta ga ru- wutar ta waiwaya ta ga yaron da ke bayanta sai ta ji tsoron fadawa wuta ta koma baya قال لها sai yaron da ke bayanta yana jinjire fa ya buɗe baki Allah ya fitar da shi ya ba shi ikon yin magana ya ce da ita ya umma ya ke uwata isbiri ki haƙuri ki ju ki daure ki juriya ki shiga wutar domin ke kina kan gaskiya Ah, wannan hadisi muslim ya ruwaito shi wannan yaron yana cikin mutum goma ko goma sha ɗaya da aka ce sun yi magana suna yara yadda suyudi ya kawo su a wake ta kallama filmahadin nabiyu muhammadu wa yahaya wa isa wal halilu wa maryamu wa diflun alayhi murrabil wa mubri jurayji summa shahidu yusuf wa diflun lada al-hudud yarwihi muslim wa diflun alayhi murrabil amati allati yuqalu laha tazni wa la tatakallamu wa ma shidatun fi ahli fir'auna difluha wa fi zaman al-hadi al-mubarak yuhtam takallama fil ma'ad an-nabiy muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana wakacin da aka haife shi hadasa al-badara wa hawala kana lahu fil ma'ad kazir daba minhu al-ginahu yanda sayyidi yusuf an-nafani yake fada hadasa al-badara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana da wata sanda aka haife shi wa hawa shi wata kana lahu fil ma'ad ya kasance ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife shi kan ziri kamar mai shayarwa ce ya daba min har gina da waka daga gare ta ta yi daɗi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana wakacin haihuwarsa to takalaf filmat nabi muhammadin waya haya annabi haya ya yi magana lokacin da aka haife shi wa isa haka na annabi isa ya yi magana lokacin da aka haife shi wal khalilu haka na annabi ibrahim ya yi magana lokacin da aka haife shi wa maryamu haka nan sayyidatuna maryam ta yi magana lokacin da aka haife ta wa mubri jurayj sai ya